أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن gaba da karatun da muke na mustalawar hadith a wannan littafi mai albarka na al'allama sheikh muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala yau muna 24 ga watan jima'ad ula hijirar manzala sallallahu alaihi wasallam na da 444 wanda ya daidai da 18 12 ga wata 12 ga wata miladiya na da 2022 sati da ya gabata mun yi bayani akan a sahul asanid sinadai wanda suka zamanto su ne mafi inganci bayan mun ɗauki tarifi na isnadi da aksamu da sai muka ɗauki kuma gaba ta ƙarshe a sahul asanid a yau insha Allah za mu tashi akan nau'i na na hadithi ko na sanadi shine al-musalsal قال المؤلف رحمه الله تعريفه فائدته منين مسلسل منين فائدش قال المسلسل ما اتفق الرواة فيه على شيء واحد إسنادي مسلسل كو متني مسلسل شيني أبندا رواة را wanda suka rawaito hadisi suka yi haɗin kai a bisa abu guda in lafazi ne in jumla ce mun gane ko kalma ce gaba ɗayansu dukkan ruwa ta haka suka kawo ta in kuma wani aiki ne haka suka yi shi kamar yadda suka gani malamin su ko wanda yake saman su ya aikata na'am wahid fi ma ya ta'allaq bin rawi aw ruwaya abinda yake da alaka da shi wanda ya ruwaito hadisin ko kuma ruwaya kanta hadisin misaluhu fi ma ya ta'allaq bin rawi misalin shi abin da yake da alaka da rawi hadith mu'adh bin jabal radiyallahu anhu hadisin mu'adh dan jabal wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala lahu annabi wanda tsirayen Allah da muncin su kara tabbata gare shi ya ce mishi ya mu'adh inni la uhibbuka ya kai mu'adh tabbat ina sanka ko wallahi ina sanka usika ya mu'adh لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك yace ya kai mu'az ina ma wasici ina ma wasiya kadda ka saki ka bari ƙarshen kowace sallah ana nihin maktuba ta farilla kadda ka bar cewa allahumma ya ubangiji a inni ka taimaka min ala zikirika amsa ambatanka wa shukurika da godiyarka wa husni ibadatika da kyakkyawar ibadaka faƙad zakaru malamai sun ambata anna kullum min hadithin kullu man haddasa cewa dukkan wanda ya zantar da wannan hadisi ƙala liman rawahu anhu sai cewa wanda ya rawaito daga gare shi wa ana uhibbuka ni kuma ina son ka faƙul ka ce Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati kenan da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce inni uhibbuka shi ma wanda zai malamin da zai karantawa almajirin shi ya gaya wa almajirin shi wannan sai ya ce wani ina son ka ana uhibbuka ni ina son ka sai wannan kalma ta ana uhibbuka sai zamanto musalsal ne malam yaji daga almajiri ya ji daga malamin shi almajirin almajirin shi ya ji daga malamin shi haka nan hayi zamanto har zuwa ƙarshen isnadi kina wannan kalma sai ta karrara ta kokoma a cikin a cikin isnadi daga bakin mai ita tamaman na'am wa mithaluhu fima ya ta'allaq birruwayati misalin shi abin da yake da alaka da ruwaya qaulul bukhari fi sahihihi fadar imam bukhari rahimahullah a cikin sahihin shi haddathana umar bin hafs haddathana abi haddathana al-a'mash haddathana zaid bin wahab haddathana abdullah yani bin mas'ud haddathana rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiq al-masduq yace haddathana amr amr ya zantar da mu dan hafs haddathana abi mahaifin na ya zantar da mu haddathana al-a'mash a'mash ya zantar da mu haddathana zaid bin wahab zaid dan wahab ya zantar da mu haddathana abdullahi abdullahi ya zantar da mu ana nihin abdullahi dan mas'ud haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsirayen Allah da mucin tsar tabbata a gare shi ya zantar da mu wa huwa sadiqu shi mai gaskiya ne al masduq abin gaskatawa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman dayan ku ana tattara halittar shi a cikin cikin mahaifiyar shi kwana 40 yawman nutfa iya matsayin maniyi dugon maniyi sun mai kunu alaƙatan mithla zalik sannan kuma ya kasance gudan jini wanda yake dan hwara jikin mahaifa kwatamcin haka na ana nihin kwana arba'in qala faqad tasalsala bittifaqi ruwati ala sigatin wahidatin hiya haddathana gane ko wannan lafazi gaba ɗaya wanda suka rawaito wannan hadisi sun haɗu akan siga guda ita ce da suka ce haddathana wani bai ce ba akhbarana wani bai ce ba an wani bai ce ba anna duka kowanne ta yi haddasana haddasana kina siga ta ruwaya ɗaya ta tahi ita ce ta cewa ya zantar da mu sai a ce kuma musalsal ne bi haddasana lafazin wannan wa mithlu zalika law tasalsala bi lafz an fulanin an fulan hakanan kwatamcin shi da isnadi zai zama ruwaya ta ce daga an an shine an ana an ana ba kuma an ana ba an ana wannan ya ce an fulan wancan ma shi ma ya ce an fulan wancan ma ya ce an funan isnadin ya tahi da haka nan sai ya ce mai musalsal bi lafza an aw tasalsala bi kaunihi awwali hadithin sami'ahu min shaykhihi aw akhiri hadith ko kuma ya zamanto ya bi ya bibi fada kasance ya ce awwalu hadithin sami'ahu min shaykhihi ya ce awwalu hadithin sami'tuhu min shaykhi kaza ya ambace shi shi ma wanda zai zo ruwaito ya ce awwalu hadithin sami'tuhu min shaykhi kaza wani idan sai zaman to da lafazin awwalu hadithin sami'ahu ko akhir hadithin sami'ahu ce ko karshen hadisin da yayi menene fa'idar wannan tasalsul qala fa'idatuhu fa'idatul musalsil مسلسل بيان ضبط الراوي في اخذ بعضهم من بعض وعنايه كل واحد باتباع من قبله شيني بيان قري والراوي الروات وان سكرويتو حديث cewa sun kware sun kiyaye sun hardace bi akhdhi ba'dihim min ba'd da wannan shashen su suka dauki hadisi daga shashi wa inayatu kulli wahidin bittiba'i man qabla kuma da nacewa da kulawa kowanne daga cikin su da bin wanda yake gabanin shi mun gane ko abin da ka ji wani ya ambata kai ma sai ka ambace shi haka nan sai abu na gaba shine tahammulul hadith wa ada'u sauraron hadisi ɗauka hadisi da bada shi tahammulul hadith ta'rifuhu shurutuhu anwa'uhu menene tarifin tahammul hadis menene ake nihi da shi menene sharuɗan shi kuma nawa ne dangogin shi qala tahammul hadis akhdhuhu amman haddatha bihi an kenan ɗauka hadisin daga wanda ya zantar da shi daga gare shi ya zuwa gare shi ya zantar da hadisi ga wani almajirin shi shi kuma ya ɗauki wannan hadisi wa tahammuluhu thalathatu wa shurutuhu thalathatun shartan tahammulin ɗaukar hadisi guda uku ne at-tamyiz rawi bai ya ɗauka hadisi ya ce wani ya zantar da ni da hadisi sai ya zamanto ya san abin da yake mumayyiz ne ya zamanto ya iya bambantar da alkhairi da shari gane ku ya san menene wannan alkhairi wannan menene shari ya san mahaifin shi ya san wane ne ya san dangin shi kuma duk da cewa shekaru wani lokaci ya da alaka da yanayi wayewa tana da alaka da yanayin mutum da yanayin wuri da irin abincin da ake ci da abin da ya kamata amma galiban mutumin da ya kai shekara bakwai iya iya sanin mahaifan shi iya iya bambantar da tunkiya da akuya iya bambantar da abin da ya zama to alkhairi ne da shar na'am wa huwa fahmul khitab warada wa radd jawabihi ala al-sawab shine fahimta abin da aka ma magana kan shi khitab maganar da aka yi ka fahimce ta kuma ka mai da amsa raddu jawabi ala sawab ka mai da amsa kuma akan dacewa misali a tambaye a tambaye mutum ya san abu kaza ne aka tambaye shi kuma ya bada amsa datatta na'am ka yanzu misali yaro ka ce ka je wajen wane ya ce na ci abinci a bai fahimta ba ko bai san abin da aka tambaye shi kuma bai barantana ya bada amsa ta wani amma wanda za ka yi aiken da ka je wajen wani ya ce eh na je ka ga zuwa na an san ya shiga hankalin shi ya fara shiga hankalin shi wal ghalibu an yakuna inda tamami sab'i sinin yana ya kawo galiban iya kasancewa wajen wannan cikon shekara ta bakwai kuma shi yasa galiban ka makarantu ake sanya mutum a shekara bakwai to duk da cewa kuma wannan iya da alaka hallau da wayewar wuri yanzu wuraren da ya zamanto akwai alaka tsakanin ɗiya da uwaye kuma akwai wayewa akwai ilimi za ka ga yanzu yaran yanzu musamman ma na yanzu yaro iya da shekara biyar zai iya ma hirar da wani babban mutum ɗan shekara ashirin ba zai ma ba saboda hankalta da alakar da yake da yanayi in na ilimi ne in na wayewa ne in na abin da ya kama da haka kuma haka abinci na da tasiri halau a kan irin wannan nau'i na wayewa na'am fala sihu tahammuli fala sihu tahammulu man la tatamayyaz lahu li sigari man la tamyiz lahu afwan li sigari fala sihu tahammulu man la man la tamayyizu lahu na'am inganci bayya ingantar daukar hadisi ga wanda bayya iya bambantar da al'amari ya bambantar da abubuwa li sigari saboda yarintar shi wa kadhalika law faqada tamayyuzuhu li kibr hakanan idan ya zamanto hankalin shi ko bambantar da al'amarin shi ya jirkita ya ya rasa shi dalilin tsoha tsohon da bai ya iya ka gaya mai abu ya fahimta ko ya gane au gairihi ko kuma abin da ya kama da haka fala ya suhu ta hamuluhu kina wannan ɗauka hadisin shi baya inganta na'am al'aqlu sharati na biyu shine hankali fala ya suhu ta hamulul majnun wal ma'tu bayya inganta ɗaukar hadisin wanda baya da hankali da wawa wanda ya zamanto wawa ne sosai mato assalamatu min almawani'i sharati na uku ya zamanto an samu kubuta daga abeban da za su hana ɗaukar hadisi falasihu ma'a ghalabati nu'as aw lafzin aw laqtin kabir أو غافل كبير كثير أو غافل كبير فلا صح مع غفل مع غلبة النعاس لو كحديث بيع إنجنتا دم في يوم جنجدي mutumin da gangadi ya rinjaye shi ya fara ya yi barci ka gani ba abin da zai iya fahimta au lagatin kabir ko kuma kura kurakure lagatu mai ya- mai kathir afwan mai yawa au shagilin kabir ko kuma shag- shagalta mutum ya shagalta da wani abu mai yawan shagalta da abubuwa ana ana ana zantar da shi iya wasa iya danne dannen salula ko iya wani abu kaga ya shagala da yawa wa anwa'uhu kathiratun faminha dangogin tahammulin hadisi suna da yawa da daga cikin su as-sima- as-sama'u min lafzi sheikh mutum ya saurara daga lafazin malamin shi wa arfa'uhu ma yaqau imla'an kuma mafi ɗaukaka abin da yake abkuwa a shibta malami iya faɗi kana rubutawa domin saurare daga malami mai wa ya faɗa kai ba kai gayawa ba wani yake gayawa ka ji amma idan ya zamanto ya nihe ka da rubutawa ko ya nihe ku da rubuta iya faɗi kuna rubuta to kaga wannan shi ya yi ɗaukaka alkira'atu ala sheikh wa yusamma al'ardu karantawa malami malami na da littafin da zai zantar da kai shi sai ka zo ka sa ka yi ka karantawa iya saurari wannan sai a ce mai shi ma wani nau'i ne na tahammulun hadisi littafi ne kasa na hadisi gaban malami malamin nan shine zai karantar da kai kana karanta iya saurari in ka yi kuskure ya gyara ma sai a ce mai ard bujurowa الإجازة وهي أن يأ- أن يأذن الشيخ بالرواية عنه سواء أذن له لفظا أو كتابة إجازة شيني بعد إذني كزنتد daga wani malaminka shine ce wa- wahiya an ya'zana shehu bin ruwaya shine malami ya baka izini da karwaito hadisi daga gare shi saboda ya san matsayinka na ilimi ya- ya yi ka- ya karantar da kai ya san kai kowane ne kana iya badawa kana iya zantaswa sai baka izini ya baka yancin yi ka ya karoito da gare shi sawa'un azina lahu lafzan ko ya ce wani ka je ka zantar da ni- ka zantar hadisi da gare ni ko kuma ya rubuta ya ce ya rubuta ya ce je ka wani ka zantar da hadisi ko ya faɗi da bakin shi ko ya rubuta ya baka izini ko ijaza za ka ga malamai da yawa suna ba da iz- ijaza an baka kamar diplom ne aka baka a ce wannan gashi ka cancanci kai kaza warwayatu bil ijazati sahihatun inda jamhurul ulama li du'a il ha li du'a il hajati ilaiha wa ishtaratu li sihhatiha thalathatu shurut ruwaya ga da ijaza da bada yanci da dama ingantatta ce a wajen mafi yawancin malamai saboda buƙatuwarta ya buƙatuwa ya zuwa wannan wa ishtaratu li sihhatiha thalathatu shurut kuma game da ingancin ijaza dole sai an samu sharaɗa guda uku al'awwal sharaɗi na farko an yakuna al-mujazu bihi ma'luman إما بالتعيين مثل أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري abin da aka yi ijaza a kan shi ya zamanto abu ne sananne in ma bi ta'ayin ko ya nuna ya ce abu kaza kwatamcin ya ce ajastu laka na baka ijaza ko izini an tarwiya anni ka rawaito daga gare ni sahih bukhari ka rawaito sahih bukhari daga gare ni wa imma bitamimi ko kuma ya dunkule gaba daya misl ajastu laka an tarwiya anni jami'a marwiyati na baka izini ka rawaito dukkan hadisai na abinda na rawaito wa kullu ma thabata indahu annahu min marwiyati kina dukkan abinda ya inganta daga shi daga gare shi to ya zamanto wannan daga ruwayoyin shi ne sahha an yuhaddisa bihi anhu ya inganta ya zantar da shi daga gare shi bina'an ala hadhihi ijaza game da lura da wannan ijaza da ya mishi al'amma wadda ta, ta gamamma ce gaba daya fa in kana al-mujazu bihi mubhaman idan abin da aka yi ijaza da shi abu ne wanda ya zamanto ba takamaimai ba ne ba ba a san shi ba lam tasihu ruwayatu biha to wannan ruwaya batta inganta da ijaza ruwaya shi batta inganta da ijaza mithl ajastu laka an tarwiya anni ba'd sahih bukhari na baka izini ka rawaito wani shashen sahih bukhari da gare ba sani ba wani shashi ba sani ba aw ba'd marwiyati ko kuma shashen abeban da na rawaito li'annahu la ya'lamu al-majaz bihi la yu'lamu al-majaz bihi domin ba a san ba abin da aka yi ijaza a kan shi a sani sharaɗi na biyu an ya kuna almajazu lahu maujudan fala ta sihul ijazatu li ma'adum la tabi'an la taba'an wala istiklalan ya zamanto wanda aka mai ijaza kin wannan samamme ne فلا تصح الإجازة لمعدوم batta ijaza batta inganta ga abin da babu shi la taba'an ba a biye ba bi wala ko kuma abin da ya zamanto daban ne falau qala ajastu laka waliman sayuladu lak na baka izini da wanda za a aihwa ma shi an aihe shi ma'dum ne ko aw ajastu liman sayulad li fulani ko na ba wanda za a haifawa wane dama ya rawaito da gare ba a yi shi ba ma lam tasihu ijaza kenan ijaza bata inganta ba a salisu sharaɗi na uku na ƙarshe an ya kuna mujazu lahu mu'ayyinan bi shaksihi aw bi wasafihi wanda za a wa ijazar wannan ya kasance takamaimai an ce wane ne bi shakhsihi da karan kanshi aw bi sifa aw bi wasfi ko kuma da kamannin shi kama a haɗu wata kama wanda ba wanda yake da ita sai wane malami ya ce na ba mai kama kaza wane ruwa ya izini ya rawaito wannan ya kamantar da shi ne mithil ajastu laka wali fulani ruwayata marwiyati na baka izini da wane ruwayar abeban da na ruwaito da gare ni au ajastu li talibi li talibi ilmin hadisi ko na ba mai neman ilimin hadisi izini ruwayat marwiyati anni ruwaito hadisi da gare ni fa'in kana aman lamta sihul ijaza in ya zamanto gaba ɗaya ne to ijaza ba ta halitta ba misal kwatamcin ajastu li jami'il musulmi na ba dukkan musulmi gaba ɗaya an yarwu an ni surwaito hadisi da gari dukkan musulmi akwai wanda ba jahili ne tan tagariya bai iya karatu ba ma barantarar akwai yaro akwai mahaukaci na wanda ba su cancanta ba a ba su izinin wannan wakila ta lil ma'adum wasu malamai suka ce tana inganta ga wanda ya zamanto rasashe ne wa gairul mu'ayyan da wanda ba a ce wane ne ba wallahu alam kuma Allah shine mafi sani sai mu tsaya anan mu tashi akan adal hadith kamar yadda muka ga tahammul hadith dauke adal hadith abinda muka wadi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik